Allah ya rubuto takarda yana buƙatar addu'a cewa don Allah yana buƙatar yin wasu taimaka masa addu'a Allah ya ƙara masa yalwar arziki da wadata saboda yana tausaya mahaifinsa yana cikin wahala ta hidimar iyali yana so Allah ya ba shi dama ya ɗauke wa mahaifinsa nauyi na kulawa da iyalan mahaifin shi ya ba da sadaka wa masallaci naira dubu daya allah ya saka masa kuma allah ya bashi ya zama tawassuli gare shi ya ce kuma yana so a mai addu'a allah ya sa shi ya zama cikin masu da'awa masu kira da alheri suna hani akan mummuna allah ya sa masa albarka allah ya sa a dace wannan bawan allah ya ce assalamu alaikum allah ya jagoranci amin da Allah malam dangane da matar da ta haihu kwana nawa ake saran za ta zauna kafin ta yi tsarki za mu karanta shi sati mai zuwa insha Allah kwana arba'in ne kwanakin mace mai haihuwa kwana arba'in amma ana nufin ƙoba iya ƙarshe kwana arba'in duk matar da ta haihu ta kwana arba'in to ko jinin bai tsaya ba ta yi wanka ta yi sallah ci gaba da gudanarwa wannan shine kaulin da ya fi inganci akwai kaulin da ya ce kwana 60 to amma yana da rauni duk da yawa yau malaman fikihu abinda suke faɗa ɗin kwana 60 ne amma abinda ya zo a hadisi kanatin nufasa ta ƙaudina ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko fi ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 yawman kwana 40 a zamanin annabi suke zama amma zai iya yiwa kuma ta yi sati ɗaya zai iya yiwa ta yi kwana goma wata sati biyu take gama jinin haihuwarta kaga sai ta yi wankanta ta ci gaba da mu'amalolinta idan ta gama kimtsawa to amma anan nake so na ja hankalin maza ba wai dan an ce mace ta in ta yi tsarki kafin kwana arba'in ko sati ɗaya ko sati biyu ba yana nufin kuma namiji je afka mata kai tsaye ba sai an nemi shawarar saboda akwai ciwo shi kuma ai ciwon ba lallai ya warke a sati ɗaya ba jini zai iya tsayawa amma ciwo fa watakila an mata cs an mata tiyata watakila ta karu lokacin da za ta haihu galibin mata za su haihu suna karuwa gabansu yana farkewa ya yage sai an yi dinki wasu ma ba a yin dinkin kawai ruwan zafin da suke da magani suke sha shine naman yake tsirowa to kuma kaga ba yana nuna cewa dan ta yi sati dai shikenan mutum ya je tare mata da abin nan ba sai a rinka kulawa kuma a rinka neman shawararsu kuma a ba su dama su rinka kimtsawa su gyara jikinsu a daga musu kafa shine amfanin kuma yin mata guda biyu ko uku Allah baka ikon yi ai ba sa so a yi maganan nan ba sa so malam dangane da mutumin da yake karatun alkur'ani ana yin surutu shin waye da laifin shi ne ko masu surutun dukkansu suna da laifi idan mutum yana karatun ƙur'ani ake surutu sai ya daina yi ko ya canja wurin ko kuma ya tashe su ko ya ce su yi shiru dole kai ɗaya daga ciki ko ka bar wurin ko ka yi shiru ka yi a hankali yadda ba za ka daga sauti ba ko kuma ka ce su bari in wurinka ne kai suka zo suka samu sai ka ce su baka wuri ko masallaci ne Allah ya jarabe ka da yan surutu kusa da kai sai ka canja wuri ko kuma ka yi a hankali amma kai ta karatu kana daga sauti wasu suna surutu ba daidai ba ne sannan su ma kuma suna da laifi وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا آيات ku nutsu ku yi shiru abu biyu ne fa ku nutsu wa ansitu la'allakum turhamun dan ku samu rahamar Allah amma a wannan lokacin mutum yake hayaniya yake surutu Allah bai sauyi malam dan Allah menene hukuncin yin lido na waya bai da bambanci da lido din waje duk sunansa lido wannan modernized one ne wannan kuma local one ne so duka haramun ne shatranj kenan ake ce da shi caca ce ko in ce nau'in caca ne duk yana cikin dara da lido dara lido duk haram ne amma a garin na abin da zai baka mamaki akwai wurare za ga yammaci mutane manyan mutane suna yammaci sai da sun kewaye suna yin lido manyan mutane wallahi da dara din ma akwai wanda har yanta gargajiya suke wanda ake tona rami suna duk haramun ne aikin yahudawa ne da kuma karta duka wallahi haccacan nan da ake na an cinye mutum a sa masa ganye duk wasu suna yi ƙauyanci da rashin wayewa da jahilci da rashin addini mutum yana cikin wannan sai a ce ai wallahi ulsa ta kama shi an kai shi asibitin nasarawa sai ka ji an ce alhaji fa ya cika sai dai hakuri ya tafi yana garda ya tafi yana dara ya tafi yana lido kuma wallahi da ta waya da ta wannan duk ɗaya ce ya kamata ku kiyaye menene hukuncin yin addu'a da Hausa ko wani yare da ba larabci ba a cikin sallar farilla malamai sun yi sabani wasu sun hana gaskiya kar ai wani yare in ba larabci wasu kuma sun ba da dama suka ce akwai matsantawa da takurawa ga wanda bai iya larabci ba kuma yana da addu'o'in da zai yi zai iya yi don Allah yana jin duka yaren ga baki daya to amma dai abin da yafi mutum haddace addu'o'in da manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma idan ya gama sallar nafila ya daga hannu ya roki Allah tabaraka wa ta'ala wannan duk ya halatta zai iya yi da haka wasu sun haramta wasu sun halatta idan mace ta yi kwana bakwai tana cikin jinin al'ada maimakon ta yi kwana biyar sai ya ɗauke ba zai ƙara zuwa ba sai rana ta bakwai to malam yaya matsayin wannan kwanaki mun yi bayani a satin da ya wuce kuma wani sati na mu ƙara yin bayani kowace mace ya kamata ta gane kwana nawa take yin al'adarta a kowace wata kwana shida take kin ga kina gama shidan ki duk jinin da zai biyo bayan nan na rashin lafiya ne kwana bakwai kike yi da zarar kin gama bakwai din ki duk wani jini da zai biyo bayan wannan tunda kin saba shikenan na al'ada ne ai na rashin lafiya ne idan ba ta da tamyizi ba ta iya bambancewa to sai ta duba kalar jinin ai mun yi bayanin kalar jinin haila ko irin jinin haila ne to sai ki ta ƙara shi ki ta ƙara shi har sai ya kai kwana sha biyar to kenan al'ada ki ta zama sha biyar in wannan watan haka yi in wani wata ma haka yi to shikenan al'ada ki ta zama haka idan kuma wasa yake je dawo to galiban jinin rashin lafiya ne ke wannan wasa ya je dawo sai ki amfani da wannan tamyiz bambancewa ko kuma ki koma kan normal al'ada ki da kika saba kika san kina yi duk watannin da suka gabata kwana shida shi ce kawai ki rike wannan kwanakin duk abin da ya karu kwana ɗaya ne kwana biyu ne ya zama jinin rashin lafiya sai a gane Allah gane da mu wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yana so shi ma wannan lido wai shi ma akan lido ta waya din na ba da ansa da hukuncin ɗaya ne Allah ya ƙara malam lafiya ya jikan iyaye ya sa aljanna makoma da Allah malam ina so a yi mun bayani akan wani salo na kasuwanci da ake yi yanzu wato malam mutum ne zai sayo shadda ko ya saro shadda ko yadi amma in ya zo sai ya bare sitikar sai ya canja mata suna wa shaddar ko yadin sai sa masa wani sunan da ya fi karbuwa a kasuwa kuma ba kudinsu daya ba wannan ha'inci ne kuma haram ne bai halatta ba kuma shi ma wanda zai sai yadin inda yadi duka ne yawanci ai sunansu yana rubuce a ƙarshen yadin in yadi ne in shaddar ma wata ban sani ba ne ko ban da ilimi a kai in akwai shaddar da da stika kawai ake amfani idan har an yi haka to an aikata haramun an yi ha'inci kuma kar ku manta ya ku 'yan kasuwa abu kaɗan za ka yi ka je ka tara wa kanka bala'i da haram ka tsaya inda Allah ya tsaye da kai komai za ka sayar abu kaza ne shi kenan ka saya ko bara ka saya ba je ka gaba komai da ka sani akwai mai neman shi akwai mai son shi amma mutum ya je ko ya je ƙasar waje ya sa a rage mai kwalitin kaya ya ɗauko sunan shadda mai tsada ilika ya kawo kuma ya sirri shi da wannan farashi haram kake ci in dai kuɗi ne wasu sun riga ka tarawa in gida ne an gina an tafi an bar shi in abinci ne an ci an ci har an mutu to me in mota ne wani ya hawa wacce kake hawa sama da ita duk jin daɗin da kake ji wata rana zai gane in gidaje ne iyakacin gida ɗaya za ka yi amfani da shi gadara ka kuɗi ka sai gidaje a kano gida ɗaya za ka yi amfani da shi inda kake kwana da matarka sauran fa sai dai kai ta kallon su kana jin daɗi a ranka cewa kana da kadara amma ba naka bane na magada ne in kuɗi ne miliyan kaza biliyan kaza ka tara haka dai za ka ta ganin su 'yan banki su fi ka cin moriyar kuɗin kai baka amfana da su ba saboda iya na bukatar ka kan suna aljihunka ake na abinci ka siya zaman gida ka yi motar hawa ka yi waɗancan da kake ajiyewa kake tara su a banki me za ka yi da su ba naka ba ne yara kake tarawa da matarka da kaza kaza da sauransu to me yi amfanin mutum ya kagu yana tara haram Allah ya hore ma gidan da zaka zauna Allah ya sa ka fi karfin abincin da zaka ci rigar da zaka sa ka fi karfi sai kuma ka je kasuwa ka yi business na haram kuma ka karbi kudin haram ɗin ka ajiye a banki ya zama maka bala'i akwai wani wanda yake da garanti akan kudin da yake tarawa na banki haka fa suke mana wayo mu dauki takardar kudi mu kai musu su bar mu da lambobi a waya haka ne haka ne so mai hankali shine yake neman abinci na alal ittaqullah wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah ku kyautata neman hanyar abincin ku ku nemi halal ba abin da ya fi cin halal daɗi wallahi ku tambayi 'yan kasuwa masu mu'amala da halal malam baccinsu suke hankali kwance su zikiri su ambaci Allah wani mutum ɗan kasuwa ga mai ce wallahi malam duk dukiyar nan dawa a iya sani na malam babu haram a iya sani na wallahi ba haram ina iya kokari na kuma dukiyar da yawa amma wani ya zo ce kada Allah waye yake cin halal din yanzu haka ya faɗa waye ke cin halal to shi mai cin haram ne wallahi akwai masu halal to me dama za ka iya kokarin ka ne duk abin da ka san ba mai kyau bane ba za ka yi ba abin da yara suka yi baka nan la tusal anhu tunda ka kafa doka kar a yi da haka mutum ya kokari ya yi mai kyau dan Allah Allah ya mana afuwa dangane da hada sahu a sallah malam wai shin kafadu ake so su hadu a koko diga-digai duka ake hadawa kafada ta zama daidai digadigai su zama daidai in na ce kafada ba ana nufin in an zo daidai sau wannan kirjinsa ya yi waje wannan ya yi baya ba sau mai daidaita ba amma yawanci abin da ake dubawa mutane kafa amma har nan ɗin don ku annabi wata rana ya zo zai ta da sallah har sai da yazo zai kabbara to da yake Allah ya sanar da shi sai ya juyo kawai ya ga wani daga cikin sabbai kirjinsa ya fito sai ya danna kirjinsa baya kaga ashe ana kula da me da kirji to dangane da daidaita sahu a sallah yan uwana ku kula matsayi mutane a sahu ba shine daidaita sahu ba abinda ake nufi seti ka tsaya kafafuwanka su kalli alƙibla ba wai kafafuwanka wani ya kalli kudu wani ya kalli arewa ba ka san wasu haka suke haka a'a haka ake su kalli gaba komai naka ake so ya kalli alƙibla to kaga ka tsaya seti ni ma na zo na tsaya haka seti kaga shikenan kun fahimce ni to maganar haɗewa mutum ya zo ya daga diddigen sai ya haɗe da nawa ne wannan ma haɗe da nawa ne a'a setawa aka ce ayi in an haɗa ɗin yayi amma in aka seta su ba a bar babban rami ba gab ba mai faɗi ba to ba a yi laifi ba shi yasa duk wanda yake zuwa ƙasar Saudi a cikin ku zai ga suna daidai sau amma ba sa tattake kafa amma mu mutum zaka da dan uwa ustazu an zo da sau ya matse maka ya take sai ya take maka nan haka za ga mutum yayi yayi wani haka shi dauka addini yayi ba haka bane ba daidai bane wallahi kawai zaka tsaya ne daidai ba a so wani yayi gaba wani yayi baya amma in ka tsaya kafarka ko bata take ta wani ba shikenan sannan zaka ga an zo an daidai sahu an matse akwai sahun da na taba gani wata ran wallahi haka yake a gaba ɗayan sahun yake yake zirga zirga to yaya za ku yi in kun yi wannan sahun ya za ku in kun yi sujada ku yi irin sujada da annabi yayi wace irin sujada annabi yayi idan yayi sujada ana hango hamatarsa dan Allah ahlus sunna sahun da muke ana yin wannan so ake in kai sujada haka budawa yake kana jafi jambai ya kafa haka ya buɗa wanda yake ba yana iya hangowa kai ma ɗin ba so ake in kai sujada kai haka ba amma yawanci mu in mun yi sujada mun matsin nan haka muke haka ba daidai ba ne buɗawa haka ake yi to tun da za ku yi sahu ku ku matse wannan ya matsi wannan wannan wai kowa yana son sahun gaba to kana son sahun gaba ka zo da wuri mana da haka ahlus sunna gaskiya kamata ku gyara ba daidai bane yanzu idan ka zo yin sujada kuskure ne mutum yayi sujada ya dora hannayensa akan gwiwowinsa a sujada laifi ne saboda an ruwaito mana sujada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya sujada ta karkashin sa karamar dabba tana iya wucewa ko ko zakara ko mage ko dan kuikuyu ko dan akuya in yi sujada don Allah in mun yi sujada haka muke ba haka bane da haka ya kamata gaskiya a kula kada mu rinka cutar da kanmu muna cutar da yan uwanmu ko mun sani ko ba mu sani ba da haka ka sani ana daidaita kafada sannan ana daidaita kafafuwa shi yasa ake cewa istawu tarasu wa tadilu hadu bainal manakibi wal aqdam ku daidaita tsakanin kafadu shine manakib jam'i na mankib al aqdam jam'i na qadam diddigen ka da ainihin ainihin wato hannunka da geffanka to wannan wani abu ne daban insha Allah akwai sabanin malamai ko hannu ya je ko gwiwa ta je mun yi ta bayani amma dai yanzu ba lokacin da zan sharhi zan yi bayani daga baya ya halatta mutum ya sallar gawa da taimama eh kwarai kuwa ya halatta ko sallar gawa ko sallar nafila zance mafi inganci ya halatta me hukuncin mutumin da idan yana yin alwala yake yin mix wani gurin ya wanke uku wani gurin ya wanke biyu wani gurin ya daya ba daidai bane kuskure ne malamai sun yi magana ko dai kai bibbiyu ko kai uku uku ko kai daya daya amma alwalar ta yi amma ba a samu wannan sifar ba daga riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin kasar wajibi ce ko ko dai nafila ne sabanin malamai ne wasu suka ce ma'ana sunna ne wasu suka ce sunna ne wasu suka ce farilla ne dole ne me dalili su mala albani suna da wannan ra'ayi cewa yau ai asali annabi ya faɗa hadisi sahihi cewa ita sallar matafiyi da sallah kamar ta matafiyi take da a da sallah kamar ta matafiyi take sai aka cika azar aka ƙara mata biyu lasar aka ƙara mata biyu isha aka ƙara mata biyu to sai ce automatically kana fara yin tafiya da ka hau hanya sallar ka ta dawo raka biyu to dan me zaka je ka da ita ka canja ta ka da ita ta zaman gida daban raka'a hudu ta yin tafiya raka'a biyu da haka suka ce kasaru azima ce ba zabi bane dole ne amma akwai saukin da shari'a ta yi idan mutum ya bi liman zai cika sabai sun yi tabi'ai sun yi in ka bi mai cika sallah ka cika sallah amma mutum shi kadai yana kan tafiya ya raka'a hudu suka ce a'a to wasu kuma malaman fikihun suka ce a ba dole bane ba mutum yana iya tunda sauki ne a ce sauki dole in ji su da fada shi ma dai karatu ne mai fadi in mun zo kansa za mu zo babin sallah insha Allah ya halatta mutum ya yi taimama ya tashi ya je wani guri ya sallah kwarai kuwa ya halatta daga nan ka tafi Kaduna ma in ka ga dama ba ne ni da abokina mun kasance muna halartar karatun wannan masallaci muna barin addu'a ka da ta ‘yan uwa mun kammala sabis nysc allah ya sanya albarka allah ya ba mu dacewa ubangiji allah ya albarkace ku ya ba ku nasara da dacewa me matsayin kayan abinci da mamaci ya mutu ya bari a gidansa ya mutu yau ba a raba gado ba kuma gashi ana buƙatar a ci abinci a gida ya halatta a ci gaba da ciyar da mutane wannan abinci kamar yadda aka saba ana ciyar da mutane tunda daman abincin ai masu cinsa ai magada ne ko to kuma ya mutu tunda ba inda za a je a nemo da izinin sauran magada sai a ta dafa abincin amma bai halatta a yi kyauta ko a yi sadakar wani ba ba tare da izinin magada ba idan kuma an kawo na sadaka shinkafar sadaka taliyar sadaka man gyaɗan sadaka to sai ku ajiye wannan ya zama na gado sai ku me sai ku ci na sadakan kudin da ake kawowa na taimako bayan mamaci ya mutu wannan kudin na gado ne ko kuma nawaye babanku ya mutu mai girma gwamna ya zo gaishe ku ya baku dubu ɗari biyar to rikici to na babanku ne ko naku ne in na babanku ne babanku ya bawa me yasa an babanku yana raye bai bashi ba kenan ba na babanku bane yawwa tunda ku ba na babanku bane shikenan rikici ya kau ya zama ne me naku ne suwa wanda suke gidan suke wurin sai dai in da ya ba da kudin ya ce a bawa magada to anan kuma idan an zo wannan rabo tunda ba gado ba ne wancan namiji dubu ɗari ita ma mace dubu ɗari ai ba gado ba ne wasan ko kun gane kudin gado ne za ku raba shi ne zakar miso hazin unsayin to yaya za a yi da 'ya'yan da ba sa nan wasu 'ya'yan ma suna kamaru wasu ma suna nijar wasu suna wanda suke gidan tunda su ya gani ya tausaya wa ya bawa sai ku kasame kayanku tunda ba gado ba ne ina fata na har 'yan ƙanana za a ba su mana har 'yan ƙanana za a ba su to sai dai in ya ce a bawa ‘ya'yan mamaci to ya haɗa ku da aiki in ya ce a ba wa ‘ya'yan mamaci to fa kowa sai an ba shi da wanda yake gida da wanda baya nan abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko turmar shi Allah ya mana afuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum